عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيرد وجه الجماعة الأولى هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمنه شدع شدع وجه الجماعة الأولى هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وسلم دبونا تتريه بدار بين الجبيل وانده ليلة لي ashirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira da mai tsarkin sunayensa a muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda darasi na hudu darasi na hudu hudu ne ko uku da hudu darasi na hudu to darasi na hudu a cikin wannan littafi ma za ba da jiya muna dai makabarta ko inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake saka sandan nan yana yin bayani mai ban mamaki da ban tsoro wanda mun ji yanda aka yi magana akan bawa na kwarai da yanda ake ɗaukar ransa da kuma yanda yake abin nan wurin Allah tabaraka wa ta'ala to yau kuma za mu ji bangare na biyu muna roƙon Allah ya tsare mu daga cikin wannan bangare na biyu qala sallallahu alaihi wa sallam wa innal abdal kafir yace amma ka ga bawa kafiri wa fi riwaya al fajir shafi na shida wa fi riwaya a wata riwaya aka ce al fajir maimakon alkafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya iqbalin min al-akhirah shi ko yayin da rayuwar shi ta kare sanda zai fuskanci lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun ghilazun shidadun suduludu shi ko mala'iku shi ma za su sauka zuwa gare shi ghilazun masu kaushin zuciya masu fushi shidadun masu tsanani ga fushi ga tsanani su dulolo sannan fuskokin su baki kire ma'awamul mato suna minan da suna dauke da wani irin tsumma kaman a ce wani tsumma ne na wuta amma daga wuta ne tsumma mara kyau wanda za su zo da shi shi maso aka ce jam'u matsin lissin saubun ne mina shi'i ghalizun wani tufafi ne da aka yi daga mina sha'ari ko daga gashi aka yi shi ghalizun wanda yake mai kaushi ba laushi a ciki kamar da a ce maka yanzu a ce ma za a ce ma garara misali kamar wannan yake kama da su tunda ka ga garara gari ba a wuce kawai mutum ya shirfa ka zai kwanta ma ba daɗi zai ba na sai ka yi magare ta to kamar haka haka za ta zo da irin wannan sai su saka ranar a ciki ويجلسون منه مد البصر shi ma za su zauna kusa da shi iya ganin sa shi ma kun ga wannan zai sa a gane al'amarin nan babba ne thumma yaji'u malakul maut ana nan suna jira to kewaye gidan sai oga kwata kwata ya zo kenan mala'ikan mutuwa shi ne ko ina shi ne hatta ya ji lisa inda ra'asihi ya zo ya zauna kusa da kan wannan mamaci fa yaqulu ayyatuha an-nafsul khabitha ukhriji ila sakhatin min Allah wa ghadab yace ya ce wannan rai al-khabisa muguwar rai mai muni mai datti khabisa duk komai ya hada khabisa muguwar rai wa quridi ila sakhatin min Allah wa ghadab fito ce ma ki ta wurin Allah zuwa ga fushin Allah tabaraka wa ta'ala da kiyayya ki fushi duk kusan sakhat da ghadab duk fushi ne mai tsanani qala fatafarraq fi jasadi ran nan sai ta ji tsoro tunda ta ji maganar nan ba alama ce ta rahama ba sai ce fantsama sai cikin jiki kawai ai ta da fitsatsai ciki ai tabi فينتزعها كما ينتزع الصقود الكثير الشعب من الصوف المبلول sai a koma ana jaran nan ana matso ta kamar yadda ka san ana cire tsinken tsire daga gashi wanda ya lallace ya jiki kamar yanzu misali inda za a ce ko mata ne da ake masu shigo idan wani abu gashi wani ce ya shiga cikin gashi mai ana so a cire in ba hankali aka ce ba daga inda kama ta aka ce a ja in ya ja da gashin nan za a zo ana asalin sukun kamar tsinken tsire ne tsinken da ake ga salama a ciki to idan aka sa shi cikin gashi jikakke aka ce bayan ya jike da shi a ciki ya liƙe a jawo hasan za a juya to kamar haka za a rika fizgaran nan nashi ana ja yana bi wani ma dole sai dai a kulle koma ko a fita a bashi wuri domin in yana nan kai ma in kana kusa da shi ne wani mintin ba sa mai buge ka to ƙarshen ta ai gawa biyu saboda haka mutum zai ta guje-guje a wannan lokacin ya guji bango ya guji ko'ina ma ya yi amai ya kashi duk komai ma zai yi ya jage da ke kai karshen ta dai sai dai a koma a rika ko ba a rika ba shi ni kawai sai ya gama Allah ka tsare mu da irin wannan mutuwa saboda haka haka za a yi fasukuta ma'ana al'uruq wal asli da wannan ran tunda ran nan ya riga ya ce shiga sai fatuqata ma'ana sai jijiyoyi da duk wasu hanyoyi na jini da gabobi su tsintsinke dare lokacin za a tsintsinka ko ta ina ku ji wannan magana fayal'anuhu kullu malakin min as-sama'i wal ard daga nan kuma kowane mala'ika na sama da na ƙasa sai su dinga la'anta shi suna kai ka Allah tsinewa an zo cire ranka kaba kowa wahala kowa ya ji mummunan abu kullu malakin fi sama'i duk wani mala'ika da ke sama zai dinga la'anta wannan mamaki Allah ka tsare mu wa tughlaqu abwabu samai daga nan sai a kukkulle kofofin sama kuma ce na wannan rai ba za ta shiga nan ba laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tuhraja ayruhu min qibali kun ga sabanin wanda ai na ce cewa akai babu wata kofa ba sai mala'ikun na adda a biyo da ranka wurin ko wannan sabanin haka ne babu wasu mala'iku na sama ba sai suna roƙon Allah kada a biyo da ranar sauran su wannan rai kada a biyo mana da shi ta kusa da mu suna roƙon Allah fa ya akuda shi mala'ikan nan zai karba haka fa idza akhadha lam yad'uha lam yad'uha fi yadihi sarfat 'ayn idan suka aisha ba za a bar shi ba a hannunsa ko da da kibdawar ido hatta ya ja'aluha fi tilkal masaw har sai sun sanya ta cikin wannan tsumma kamar na algarara wa ya kharuju minha ka an jahrihi diba wujidat ala wajhi al-ard sannan zai fita a sashi a cikin nan kamar mafi munin gawan mushe wani mushe da aka samu a doron kasa babu wani mushe da ya kai wannan gawa wayi hatta ya ga aluha fi tilka na koma baya wa yas'aluna biha sai su hau daga sama da ita ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا babu wasu jama'a na mala'iku da za su wuce face sai mala'ikun nan sun ce ma hadar ruhul khabith wannan wani mugo rai ne haka kuka dauko wannan rai ne wannan wace rai ce wannan mai muni wa yaquluna fulan bin fulan aqbar ya asma'i allati kana yusamma biha fi dunya shi ba sai a ce ran wala dan wala ne a faɗe ta da suna mafi muni da wani suna da aka faɗi ake a matan shi a duniya sai an faɗi sunan shi wanda yake muni cewa ne hatta yan ta yi riha ila sama da duniya haka za su tafi haka kai sama ta farko fa yusabtahu lahu su nemi a buɗe a shigar da ran nan ina wala yusabtahu lahu ba za a wuce ba sai ina za a shiga mana da wannan wannan ba ta nan ba shi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي قرأت وانا آية لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط حكى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا لهم أبو بمسؤوب السماء أتفتح فلا أبو بمسؤوب ba za a buɗe masu ƙofofin sama ba hatta wala yadkhuluna aljanna sannan ba za su shiga aljanna ba kwata kwata hatta yalija jamalu fi sammi khiyar har sai in raƙumi zai shiga kofa allura ya wuce ko kuma wannan igiyar da muke magana ran nan kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara yace irin ƙato igiyar nan da ake daure jirgi wace abin nan to zai yi a sanya ta tafi ta cikin wannan to zai ga wucewa kamar yadda kun ga shi dan kasa qala al-hasan al-basri hasan al-basri ya ce shi ainan da ghayruhu da wani sa hatta ya dakhula al-ba'iru fi kharq al-ibra hatta in rakumi ya zai bi tsananin allura ya wuce shine fasara ta farko وكذلك روى علي بن ابي طالب قال وابي ابي علي بن ابي طلحه والعوفي علي بن عباس شيني وانسان لنبت وقال هكذا سكتي وقال مجاهد وإكرمة عن ابن عباس كما رضي الله عنهما إنه كان يقرأها حتى يلد الجمل في جمل يجي سوى يمكن جمل في جمل في سم الخيار بضم الجيم وتشديد الميم في جمل أسام ضم جيم ضم أقرأ الجمل وتشديد الميم أتن يما ميم شد شين جم جمل تو جمل النم يعني الحبل الغليظ في خط الإبرة شين وانا إجم يكون إجم النم أشياء بعد تكبع اللورة يا بتو أن تفسير نبني تفسير نشكم بهذا وهذا تعليق بالمستحيل wannan maganan da aka yi ana bayani ne akan abin da ba zai yi ba kwata-kwata kenan ai annahum la yadkhuluna aljannata abadan shine waɗannan ba za su shiga aljanna ba har abada Allah ka tare abadan wanzur in shi kama qalahu al-bagawi fi tafsiri indai kana neman ƙarin bayani ka koma dan fi tafsir na Imam al-Bagawi zaka ji ƙarin bayani karatu da can kwance nan dai abin da mutum ake so mu gane waɗannan an riga an sa masu katanga wajen shiga aljanna kamar nan ne da muka bada misali a addawa waddawa ka ce su suna ba da labarin abinda ba zai wasu har sai masu nemo bagaruwan nan sun dawo ko masu nemo bagaruwa sai sun dawo abinda ba zai yi wa kenan ko ko mu da hausa mu ce har sai ran da jaki ya yi ƙaho to ran da jaki ko ya ƙaho to da aka abin nan ne ko ko mutum in yana abin ne sai ya ga abin da ya ture mu hudu na shi ko ko abin da ya ture mu hudu na shi sauka shi sai da wuri sai ka ga wannan to wannan shi Allah ya tsare wa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin sai shi ko Allah ya ce a rubuta littafin sa cikin sijjin shi kuma sijjin din nan qala ibnu kathir rahimahullahu fi tafsirihi wa sahihu anna sijjilan ma'khudun min as-sijn shi sijjin din nan an turo shi ne daga sijin wa huwa fi shine matsafi a sashi cikin kunci da matsafi kenan wa qala fi mawdin al-akhar wa huwa yajma'u bi wa suhul a wani wurin aka ce ya haɗa inda yake akwai matsafi ga can kasa kuma za a ɗauka a kai can ƙarshen kasa shine suhul sannan kuma ga matsafi kasa tana ƙara matsi kasa ana ƙara shiga matsafi ana ƙara yin kasa ana shiga matsafi ya fito ko to wannan shine Allah tsare mu fil ardi sufli a can kasa kasa kasa kenan thumma yuqalu aidu abdi ila al ardi sannan a ce kuma da bawa na zuwa kasa ko a mai da rai fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum tare da ana masa alƙawari daga kasa na halitta su wa fiha wa'idu sannan kuma ciki zan mai da su minha ukhrijukum ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga nan ne zan fitar da su wata fitowar ta daban shi wannan maimakon a ce za a sauko da shi ta wa tutrahu ruhu min as-sama'i sarhan hatta taqa fi jabali haka za a wulwulo jikin nan na tsiran nan nashi daga sama can haka za a mulmulo ta a jeho ta har ta zo ta fada ta shiga jikin mutum kun ga waɗancan sauko su aka ce za a yi za a sauko da nan wannan ko daga can za su mulmulo shi su wurgo ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن يشرك بالله دون دي حدا الله ده وني يتوكي وني حدا ده الله من بوتا فكأنما خر من السماء kai ka ce wanda aka dauka aka gurgo shi ne daga sama maimakon daga saman kuma ya zo kasa kai tsaye haba sai wasu tsuntsaye kuma suka suka warce shi kuma daga sama bayan an wurgo shi sai wasu tsuntsaye suka ƙara ɗaukar shi suka warce shi daga nan auta hawaye zai gaba ya ko ko iska ya ƙara fillawa da shi ga inda zai nufo nan iska sai da ya ƙara ɗaga shi mulmula ya mulmula sannan ya kwaɗo shi fi makanin sahih a wuri wanda yake mai tsananin zurfi ya ɗaukar ya wurga wato adu ruhu ila fi jasadihi sai a bai da ran shi zuwa jikin shi Allah ka sani قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه شما ذا دامت دري yana jin motsin takun takalman ɗan uwansa lokacin da za su juya shi ma yanzu nan ya ya shiga jikin ana juyawa an gama nan yana jin ɗan uwansa na tafiya na bare shi yanzu wa ya'tihi malakan shadidal intihar sai mala'iku su zo masa a shadidan intihar masu tsananin tsawa ta birgiti bayan ta hira ne shi wani da zalibi ba su fada masa tsawa su tada shi zaune fa ya kula ne lahu marar buka su ce wane ne ubangijinka fa ya kulu ha ha haka zai baki wannan kalma ta ha ha kala ga ta nan ƙasa an yi bayanin yadda laraba ke amfani da ita ha fi aunin ma'abudi ja a fi aunin ma'abudi juzi'i na sha uku shafi na hamsin da shida ai saba'in da sittin da biyar ha ha wannan kalmar bisi kunin ha'i ita ha ana sa ma ha wajen su kunu fihi ma ba da alif bayan alif wajen a ce ha a ta ha kalimatun ne ya kulu halmuta hayyaru allazi la yaqdiru wato kalma ce wanda ya fi mauce wanda wanda ya fi mauce yake faɗi wanda bai iya magana ya rasa abin da zai ce kawai da zai rufe kawai ya ce ha alaman bai ma san abin da zai ce ba min hirati saboda ya fi mauce lil khawf aw la adam al fasaha ko ko saboda ukulun kabur ku ce bai ba da fasahan magana kawai sai dai rikice ya ce ha kawai saboda ba abin da zai ce saboda ya rufe an yi sa'amala lisanahu fi wanda ba zai yi amfani da harshen shi akan kalmar ba kawai ya riga ya kiji ne sai sai ha kawai Allah ka kare to da aka ya rikice ba wani abu da zai yi to Allah ya kare haka zai yi sai an tambaye ya ce ha ya ce la adari ya ce ban sani ba sami'tu nata yaquluna zaka ni dai na ji mutane na faɗin wani abu can ban san shi ba فقال فيقال لا دريت فكذا كذا لا تدع أخلاك مقالي تسني كم يوم بكسني بكو يوم كو وانت بيسني بزيجة كمكو أبن لزيك ولا تلوت يتي كذا كرنتوما قرآني نبك إيابا وكذا كمانا كرنتوما كإيابا فينادي مناد من السماء سيوان ما يسنر ويسنر دجا سماء ce an kalaba abu bawa na kariya yake komai an ba shi dama yi ƙur'anin nan an ba shi har shekara hamsin ko sittin ko saba'in kuma yanzu da iya karanta abu ko kaɗan ba zai iya karanta shi ba bai ma san an aiko manzon Allah ba shi dan Allah mu ba lafiya ba ruwan shi ko dan Allah ji ni nuna ba ruwan shi ilmaniya rayuwa daban addini daban ba ruwan saboda haka yau za a ga sakamako kuwa an tsallake ko? muna an karaba abdi fafra shulahu minan nari ko? to ba sai na ka tsallake ba nahar a yanzu kun ji mauta ne la'adari a la'adari fa ya kula ne lahu ma dinuka menene addinin ka ko fa yaqulu ha ha idin haka zai ta faɗi ai la adri wa yaqulan ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha ilayhi fikum me zaka ce game da mutumin nan da aka turo zuwa gare ku wala ya hata bi lismi ko sunan annabi ba zai ya faɗi ba ko sunan a ce mai ya sunan mutumin nan da aka turo zuwa gare ku ba zai iya ma cewa annabi Muhammad ba ba da da ba shi ana gaya masa ga abin da annabi ya ce ila ruwan shi kullum rayuwa da abin nan ba yanzu ni na gaya muku ba na ce muku mun taɓa magana da wasu yara kuma yaran nan wai in gaya muku ma ba ina kabilanci ba ne amma wai in gaya muku sun fito daga asalin inda za ka ji mamaki in ka ce wasu karatu ba domin haifafun katsina ne iyayen sun katsina ne wai amma yaran nan malam guda ɗaya har ta zama lauya ɗaya kuma ta gama za su tafi NYSC suka ce tun da suke a gidansu ba taɓa koya masu karatu ba don haka ko daga alamtar kai ba zuwa na ce Allah wasiya ba ya sa na ce muku daga katsina wai don kusan dai asalin abin da ne yan katsina ne haifafun katsina amma yaran nan ko daga ba labari na ji ba magana za su shiga islamiyya ne islamic learning center bayan ita wannan har tana practicing ba a kotu da kuma wannan za ta bi NYSC kafin a ba su wannan ledar da ake ba su na tafi ne suka zo sun yi karatu a to za su ce to ba sai da za a samu ba a saboda su gaba na ta ce ku ba ku taɓa yin karatu wani yana masu ta ce wallahi malam mu tun da muke a gidanmu ba wanda ya taɓa koya mana wani abu fatihan nan da ka gani ba koya mana ba ba wanda ya taɓa koya mana tun da muka tashi boko muke na shi to yanzu ku ya kuke yi game da maganar sarki na shari'a ko wane ne sai dole ba saba yi ba wankan al'ada ba saba yi ba tunda ai mace wadda ta wadda suka kai nan ai ba sai ka sha wani wahala ba ai ka san dai da ku ne yace to ya kuke game da maganar sarki na ibada da wane sai dole ba su ku ya su ku ba abin da suke yi ba su ga ma gaskiya ba abin da suke ba maganar sallah ba maganar komi ba maganar abin da har sun gama university sai har ta je low school ta dawo ba ba da wannan to ka ga mai yanzu waɗannan inda mutuwa suke a wannan lokacin kuma nan din ma ba wai da bari su kai sun fara karatun sun sun bari ba sun ci gaba da yi wani sun fara sun bari to ga yawan kuma yanzu an yaran su zai shiga za su shiga wutar su ce ya sun taimake su nan nan da muke karatu cikin suratul nur da ake maganar ladubbai shiga gida sai aka ce wajibi ne idan kana da mai bawa to kai za ka koya mai ladubbai sallama da ladubban neman izini zai shiga ma gida ko zai shiga ɗaki to haka kuma su kuma mata su ne suke da haƙƙin koya ma yaran su ƙanana da masu masu hidima ladubbai shiga zagayawa cikin mutane su za su shiga ɗaki su sallama wani sunan su nemi izini su shigo to wannan ka duba wannan kadai ba shari'a ba ta tsaya kai ta ba sai da magana wajen sun wannan cewa dole ne a koya mutane wannan to sai gashi malam yahuda muke kwaikwayo babu wani abu nan din su ko jiya nan da naje gida sai da na tarar da sheikh abdulwah wannan malama sheikh malam ahmad biyu ke ahmad bamba yana karatun sunan darimi yana magana ya kawo hadisin aliyu na bitali aka ce da mutum zai kwana yana sallah ya kwana yana bauta ya fi kowa iya karatun ƙur'ani ya fi kowa ibada wallahi in dai zuciya shi yana son waɗancan mutanen to ranar kiyama tare za ka da in dai a cikin zuciyarsu suna burge shi a zuciyar shi yana suna da wani abu da ke burge shi yana ganin har suna burge shi don haka ya kokari ya jiya kansa wallahi ranar kyawa tare za ta da su karatun nan na ji tsoron shi domin in ka tsaya ka kalli mutanenmu da yawa wallahi wasu suna musulunci nan ne dan dainar su ta kaso kawai suna jin kunya a ce sun daina amma ba abin da ke burge su a musulunci abin da waɗancan suke yi shi ke burge su in ka shiga cikin gidansu a waje ne in sun fito za su je masallacin juma'a sa bare riga su sa wani abin nan in ka gansu a gida ba su da bambanci da harla a cikin gidansu da su da ƴaƴansu abin da ke burge su kenan kuma wannan ai ba ma za ba ma za a yi dogon magana ai kuna da gani ai kace zuwa na gani in sun tashi bukin su irin na zuwa suke yi in sun tashi auren su duk komi da hidimomin su irin na zuwa suke yi in sun shekara tamanin ko sun shekara hamsin ba su suke zuwa su je su katifa rawa su yi irin yadda waɗancan suke yi kuma shi wani lauran mu da wannan da a musulunci mu sau da haka su ke burge su su ke ba su sha'awa in suna so su kwatanta wani abu na daraja da su suke kwatantawa in ma wani ya tashi zai ce su waɗancan ba irin wawayen musulmai bane da su suna da dabara su waɗancan suna da wayo suke burge su to duk bautar da mutum zai yi wani ma a ka'aba aka gaishe na ta bauta aka gaya masa wannan magana kace ka ga yanzu bautar nan duk da kake da wani komin bautar da mutum yake yi wallahi ne mutanen nan a zuciyar mutum su suke ba a tsarin su ne burge mutum suke ba mutum sha'a wallahi ranar kiyama kan ta da shi cikin su zai tashi to ai kaga wannan babban magana ce to haka babu to haka za ka gani da haka in mutum yana so da dai canza wannan abun nan sai a gani to yanzu a ce ma yarinya wadda har ta gama university ta gama abun nan ba ta iya karanta daga alam tara kai ba zuwa lati to yanzu wanda ya auri wannan me ya auro jiki kawai ya gani fa zai dauko kawai dan wannan jiki in ka dauko shi ma ka dauko masifa tunda mata wacce iyayenta ba su koya mata abu ba ba ta fara jin ɗanɗanen shi ba sai kai ne za ka zo ka fara mata daga farko ita da take ganin ka abokinta ta koya ma fa daga gidansu mace ba kowa ce miji take koya mata karatu ba ta fi gada karatun ɗalibinka da zai je rike koya mata a kan kai ɗalibi ka zo ka ce kai ne za ka koya mata a gida ta fi yarda da wannan to wannan fa ta ma koya kenan ta iya yanzu dora za amma wanda ba ta yi kwata-kwata ba ka ce yanzu daga nan za ka faro to sai ina ma za ka faro babu to da haka mutane su abin da suke kallo in sun yi matsa'ayensu wannan ne suka yi masu gata saboda na gaya muku cewa suke yi shi karatun boko yana da kayan yana da kayan fresh akwai lokacin da za a ce ka koye shi ka yi ka gaba in ba ka yi shi ba a wannan lokacin to kama kara shi ko karatun addini wai bai da kayan ko yaushe za ka iya yi za ka iya gama shi sa yanzu mutum da za ka yi mai nasiha ya kai shekara hamsin ka ce mai wani shawara ta ka rika zuwa makaranta ka nemi wani wuri ka rika zuwa karatu ana koya ma qur'ani ana karanta kana jin fassara shi kana jin abu sai sai gaskiya wannan ke good idea shawara ce mai kyau amma so yake yi ya rarrage wasu ayyuka da ke gaban shi yanzu saboda yanzu yana da tight schedule yana da schedule tight tight amma nan da shekara goma zuwa sha biyar yana ganin duk ya rage ya rage abubuwa sannan yana shekara 65 ko shekara 70 to sannan ne zai rike da ample kaya wani abin da ya ci abincin shi mai bacci ya tashi sai karatu ko kuma ma ya ga dama ma ya tattara kayan shi gaba ɗaya tafi Sudan ya je sanye sannan ya ritaya gwamnati ma ta ce ba ta yi shi sannan sai ya dawo sannan ne zai samu ta duk ana nan mala'ikan mutuwa ya an yi alkawari ai sai dai mai mashi gaban ta Muhammad Hassan na taɓa ku labarin Muhammad Hassan ya tafi wata ƙasa sai aka zo musulmi suka tarbe shi aka je masallaci aka yi walima aka yi masa na muhadara aka yi masa sai ce sai dai suka ce sai dai suna so kuma akwai wani dan uwa suna so a je a yi mai nasiha a fara mai ziyara gida tukunna sannan a mai nasiha ya ce dan uwa ne gashi musulmi gashi da wadata amma duk abin da ake na nishafatul masjid na su ba ruwan shiga wannan shi ne shiga ba ruwan shi da shiga cikin wannan abu aka ce aje a gaishe shi aka je ko gidan shi aka gaida shi tare da Muhammad Hassan aka mai ziyara aka yi komi sai ce sai dai mun zo mai ma nasiha matsayin ka na dan uwan saboda akwai nishafatul masjid harkokin masallaci kulawa da masallaci na ga muku kusan suna da nishafat na masjid ba sai kana akwai library a masallaci akwai asibiti akwai wurin shakatawa akwai wurin yara inda za ka yi su ana masu wasa ana koya masu karatun Qur'ani da wayo irin yadda na ce mana mu da za mu samu hali da mun sannan na ake cin abinci wasu za su zo su ciyar da abinci kai in ka tafi ranar juma'a da kai da iyalanka sai dare ka dawo gaba ɗaya wannan ranar ka ware ta ne kawai saboda ibada yau da nan insha Allah yaranku wasu sun rike maku su suna koya masu wani ku kuma kuna nan masallaci in ma wani ne maku mu'adara in ɗaya ko kuma kuna alaƙa kowa ga halkar ga abin da suke ta karanta a gefen suna yi ta shi bai yi aka ce to waɗannan su ne ‘yan uwanka yanzu ranar da wani abu ya faru ya kake so a yi kai ga ka da wadata amma ba ka ba da gudunmuwa ba ka shiga ciki kuma ba ka ba da gudunmuwa wanda in ka sa duk mutanen mu haka za ka gani saboda haka sai ya ce sai ya ce ai zai yi amma ya yi alkawari ne shi ma yanzu neman kuɗin yake yana tara amma in ya koma garinsu to zai gina markaz ne shi ma sosai ya gina masallaci da wurin karatu da duk wannan nishaɗatin ya rike ba kwakwalwa in ya koma garinsu shi ma zai gina irin shi kaɗai ma fi sabilillah sai ce gaskiya ne kuma wannan niyya ta ka mai kyau ce sai ce ko akwai takarda nan da alƙalami ya ce ni za a yi da su ya ce a kawo takarda da alƙalami ya ce mashi to ya ce takarda da alƙalamin nan ina so ne mu rubuta da ni da kai sai mu sa hannu sai mu ba mala'ikan mutuwa shi ma ya sa hannu cewa shi kuma ba zai ɗauki ranka ba sai wannan lokacin da ka gama ka koma garin ku kaga shi ya sa hannu an yi agreement da shi cewa shi kuma zai jira ka ba zai ɗau ranka ba har sai an koma a koma garin ku kai wannan shirin sai shi ka gaskiya malam kaka da ne da hujja ban da sauran wata magana sai lalle malam dole ne ya ce to amma bari in ga ma ni kuma ka yadda nake son kuɗi sai sa ba na bada ya ce ni idan ina shiyan kai ko ina masazzabi ma na zuwa asibiti wannan fara takardar da kace a kawo irin ta nake ɗauka in ina da dala a aljihuna sai in fito da dala ta sai in tsora bisa kai in yi shuru sai in jira warki sai na daina shi idan kuma babu dala a hannuna sai in ɗauko farar takarda sai in rubuta mi'a dala ko sa'al dala rubuta dala dubu in yi tani irin nata na ɗauka na ɗora duka kai na sai jina wari sai ce la haula wala quwwata illa billah wannan shine gaskiyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sadisa abu kila wa ta'isa abu dirham wa ta'isa abu kamisa wal kamila duka dukan su ko kama kala sallallahu alaihi wasallam da haka kai abdu dinar abdu dollar ne Allah ya sauke ma Allah ya baka mafita haka yi dariya wasu ka bude suka tafi malam ka yau kana ta share bacci kai cire takunkumin kamar ka ganin ka wannan ga takunkumi ga gina shi ka ta yau wannan sai dai ka fashi zallan gane dole ce ta ce aiki ta ne za ka wace ka Asha, ba gida gudu ba ko, ka ta gudu ne? Yawwa, gudu ba wacce da ba wani da wani da ya ba ka kira turu, a dole ka mace ba na zari. da mata suka ja duniya ta yi za ka rike ja eh an gama yin wannan kaga sun zo da kudu da jayi ka kai ta kudu ba ka wanda jayi mai zaki ka rike ja shi za na wani kudu sai ka dau kudu a sha shekara wacce ke zama kuma bacci babba kake yi bayan dan ko Thank to da kaga wannan abdu dinar abdu to haka mutane su to ko hannun haka zaka ji mutane suna kira mutumin da yake da kudi ba ɗan kaɗan ba kai ka kai yana da kudi malam mai kudi ne amma zai bugo ya sai bugo wai mutum ka ni da ma mutum shi ba yake wallahi ya burge ni mutumin da na san yana da kudi na san kudin ka akwai kudin da wallahi ba su koyo mutum yana da su kafin akwai kudin nan yana da kudi amma zai bugu waya ce ba kai hakuri su wallahi wannan duk abubuwa duk corona ta hana su ba su samu daman ba da gudunmawa ba ni kuma dama wanda nake jin wasu tsoro kenan kaki kuma abin Allah sa yi ko muna nan akwai wanda suka aiko suka ce su ba sa tsalo zuwa markaz sai rage suka je da akai da mu an kora ba mun koma sabon mushi su bi can wallahi ta ga wasu duk sara'a haka suka aiko sai su sun daina zuwa makaranta sai sun ga yadda aka yi yadda aka yi ne shine in an kasa biya an kore mu wani suka ce ai ba karambani na ya kai mu muka ɗauko wannan fankashin wuri muka zo muna ta biyan kuɗi masu tsada kuma ma me za mu da shi yanzu a duk wannan fankashin wuri me za mu da shi zama al'abukar da kai ma kana da wannan sakamako me za mu da wannan fankashin wuri yanzu to kun kace ce har da gaba da baya ma muke shi wanda zamu da wannan wani kun kace ce kamata ya mu je mu samu dan wuri da zamu daidai karfin mu mu rika biya daidai muka je na kamfato wuri kaje muka kamfato wuri mu ba mu da plan ba mu da tsari ba mu da tunanin mu wani abu in ka tafi can nasfat ka kalluran su ka kallura nan da suka haɗe amma mu kullum dama mu tunani kuma tunci wannan mummunan tunani su muke da shi sai ka gama baya toci ka tafi yanzu barna ka ga inda suke da wuri dibin sai ka je ka ga bai lullun ka nan ba amma su ba suke kuma suka tafi can hanyar can suka je suka tsaye gari guda suka kasa suka je suna gine-ginen da sai ka ce gwamnati ce take yi to to ai su wannan glass ma ba su akwai masu jirage ba masu jet ai mu ne muke tunanin riga su san sun mutu jiddi yake da shi ba su a wuta nan wasu na sun wai wai nan gurin ne wannan yawa ne za mu je nan fa cikin inda ne bayan mutum in dai shi ba mahaukaci ba ne yana zuwa ba yana ganin yadda ake suka gidan nan nan din yanzu tab a nan wani wata rana har sai an fashe a waje amma duk da haka suna ta mai za mu yi da nan kamata ya wani dan wuri dan kadan wanda bai sa ce miliyan 10 ko miliyan 15 mun mu ya ce saboda mu ba mu da tsari ba mu da tunanin mu me za mu zama nan gaba inda sarda wani irin mutanen mu ne na yanzu da mun shiga kalli ko nan ko ka san ko ina ba ka kalli kawai masalla wannan kasance ka kalli yadda ya daidaita yadda yadda aka kamfata ka kalli bilinka aka daidaita inda aka yi ta to balle kuma yanzu ka tafi ya biyu ka ga yadda aka ɗebi wurin ka ga yanzu inda ta kai har inda take duk faɗi waye saboda nan mustaqbal tunanin nan gaba mu za a ji za a yi nan wannan ba amma mu irin yanzu mutanen mu su ne to yanzu ba ta kace zuwa ma sa zautara ba ita ya samu yanzu ba gudu gudu tsire ta ba aka samu masu wannan tunanin mustaqbal in kana da kayan ka tunci ne ko yanzu da kake jin ana ta ayan masu kuɗi da suke wannan ba iyayen su ne masu tunani ba suke kasa yin filaye suna yarwa a banza da can ba komai yanzu sun taso su suna su ne masu arziki gari din da suka je ba ban su yaba masu fili din da suka je ba ban su yaba masu fili ga su nan muna gani amma wanda yake mutanen mu malam kullum inda aka ce addini shi abin da aka ɗauka addini wani addini ne takurarren addini wanda ba shi da sahaba ba wayewa sai sa ranar nan ya kamata mu alhadisi wa sarrafa saboda a rika sanin wayewa ta musulunci addinin musulunci ba koyan addini bane to amma dole ya sai su shigo ciki ba su gane su ba kuma su rika amfani da shi suna magana to shi kai musulmi da ake tunanin komai kana da shi ba ruwanka da wurin kafirai sai in ta zama ma dole a nan kake koyar da wasu a nan kake fahimtar da wasu su koma su je wani abu ka zo kai dan filin da bata kara karya ba su koma gefe suna cin diddigen mutane mutum bai bada gudun shi ba bai bada gudunmawar shi ba yau tafiyar nan ba ta da wahala an riga an fito fili an gaya ma in baka yarda da ita ba kawai kakka ba da kuɗin ka in baka yarda da ita ma ka daina zuwa to me matsala in ba da mutane kawai mutum yana neman mutane su mafi bawa kuma za ka aiko ce su wasu ma ga abin da za a yi da wannan filin ba shi ma wanda ake cikin to balle kuma ana magana wani to kuma Allah ya so abin zai yi zai daga wani wuri sai a zo ko cikin mutum ko daga wani wuri kamar yadda aka yi Allah ya sa cikin mu ne aka samu aka yi wannan Allah ya sa a samu ya wannan mu dai muna da bukatar ko barin su zamu maka nan mu rika kallo muna so balle ma ita Allah za mu sa abin da za mu amma su ce wai a nan ma yake ma karambani akai mu da mu zamu da wannan bidiyon kan fade da bidiyon kuma mutumin da ke zuwa kullum ya san yadda yake yake zama Allah ba mu mutta ya ina ma muka ya kai muka zauna shi dai ka ina ma wanda ne ka mu nan mu koma dai asalin karatun mu wanda dai ake tambaya ko ba ba karatu ba an ce karatu bane ne maganar ƴaƴa ne cewa in ba koya musu karatu ba kaga ranar suka ga za su ga wuta su kuma iyayen lalla za su وفي رواية صدق ولا تلوت وينادي مناد من السماء سمع كرا يسرى لك السماء ايه ولا يعتدي ايه ايه ها ها ها ولا يعتدي لاسمك ويقول fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum to me zaka ce game da mutumin nan da aka turo maku fala ya'tadi lismihi ko sunan annabi ba zai iya kira ba fa yuqalu sai a ce masa muhammad muke nufi dan shi tun ya kasa me zaka ce game da mutumin nan da aka turo maku sai a ga yayi mugi ya kasa faɗin komai sai a ce a bari a dan bashi alza a buɗa mai a ce muna nufin muhammad me zaka ce game da shi fa yaqulu ha ha yace la adari ni ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna zaka ni dai na ji mutane na fadin wancan suna cewa wannan ban san ko dai ba qala fa yuqalu la daraita wala talau to kada ka sani kada ka karanta ko za ka gani wa yunadi munadin min as-sama sai wani mai kira ya kira daga sama an kadaba abdi ba an kadaba yayi kayya fa furusu lahu min an-nar ku baje masa wuta ya gani ku shimfina masa shimfina sa wuta wabtahu lahu baban ila an-nar ku bude masa wata kofa ta wuta fa yatihi min harbiha wa sumumiha yana nan ciki sai zafin ta yazo masa ya rika jin bala'in zafi in an ce sumumu kun gan shi ta kasa iska ne mai tsananin zafi bai ganin mutan sai dai ya ji bala'in zafin sa shine as-sumum ar-rihul harra wani iska ne mai tsananin zafi zai rika bugowa daga cikin wuta wai zai ya falai da kamarin ko hatta tattalifa fi allahu sai amma sai masa kabari har hakarkarin su sai sun saba da juna na hagu sun shiga cikin na dama na dama sun shiga cikin na hagu saboda tsananin masu wa ya ajihi wa fi riwaya wa yumassalu lahu wata riwaya aka ce zai zo masa ko kuma za a shinhida a halitto masa irin aikinsa yumassalu lahu sai a turo masa wani mutum rajulun qabihul wajh wani mutum mai mummunan fuska qabihu thiyabi kayan sama ba kyan gani mumkinur rih mai tsananin wayi wa yaqulu abshir bil ladhi yasuuka fi yati yau kai bishara duk wani abu da kasan zai fata ma rai to yau kai tunani shi kawai duk wani abu da in ka ganshi ko ka sha kai ko ka ji wari ba za ka so ba to kai tunani shi yace hada yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine ranan da ake ma alƙawari cewa za ta zo fa yaqulu wa anta kai basharaka Allah bi sharri yace kai kai ma Allah ba basharaka Allah bi sharri kai ma Allah ma bishara da sharri da ganin ka sharri ne kai ka man anta wane ne kai ma fa wajhuka alwajhu alladhi wajhu fa wajhuka ai alwajahu yaji'u bi sharri yace fuskan ka wata irin fuska ce mai zuwa da sharri da gani ya kulu ana amaluka alkhabith ni ne mummunan aikin nan naka ni ne aikin nan da ka aikata ni ne saboda haka yau gashi nan fa wallahi ma amilta illa kunta ma alimtu illa kunta bafi'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah ya ce wallahi ni ban san ka ba ba ce mutum ne kai mai jinkiri kullum wajen yi Allah da'a ba ka yi sari'an ila ma'afiyatillah kun mai gauga wajen sabo idan wajen sabo ne ka iya nan da nan a sabon Allah ka iya fa jazakallahu sharran kai ma Allah ya kama da shabi irin naka thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu amkam sannan sai a hore masa wani mala'ika wanda yake shi gashi baya gani gashi kurma gashi bebe ba ido ba kunne ba magana balle ka ce mai azu fi yadihi mirzaba a hannunsa akwai wata katuwar guduma irin wanda muka ce matsa ba kuka ce mata ko to matsa matsa ba to ita kata ta alƙasa al-mirzaba ay mirzaba بالتخفيف المطرفة الكبيرة التي تكون للحداد akace ita ce katuwar guduman nan wadda take ta makeri shine wata kwata ba ita wannan zai daga malami ya daga guduman nan law duriba biha jabal kana turaban wannan guduman inda za a doki dutse da ita ma dutse zai zama kasa duka daya in aka yi ma dutse sai ya zama kasa فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا sai ya doke shi duka guda daya sai ya lare ya haɗe da kasa gaba ɗaya garki ثم يعيده الله كما كان sai Allah ya dawo da shi yadda yake da to nan ne fa yan yan yan mulhidai to ana magana su ce wannan ba zai ba yi ba haka za su faɗi annabi ne bai bari amma mulhidai su ce ya za a yi ma ai haka wa yadribuhu sai ya addoce shi kuma bayan nan darbatan ukhra wani duka ويسيغ صيحة يسمعه يسمعه كل شيء إلا الثقلين sai wani iri ihu kowa na jin wannan ihun sai dai halittu guda biyu a tsakalai su ne aljin wani sai yan adam da aljanu su kaɗai ne ba sa inda za su ji da sun su ne sun ma yi ta gulahu babu mai lalla sai abu bi masa wata kofa ta wuta a ce ta gani wa yi mahadu min furashin nar a yi masa shimfiɗa da shimfiɗin wuta فيقول رب لا تقوم الساعة يا الله kada ka tada kiyama in an tada kiyama yana ganin daga nan shikenan kawai komai zai zo sakamako zai zo haka za a yi mata wannan shine bangare kala na biyu wanda abun nan ne bari in nuna muku wani ɗan latsafa an karanto ku ji daga cikin wani abu wanda muke magana wanda ake ce masu ukalawul majani ma suka yi wanda suke abun nan ne sai dai kuma ku dace sai dai ku dace wannan yana ba mu labari yake cewa akhbarana Muhammad qala yake cewa akhbarana Muhammad al-Hasan qala sami'tu al-Hakim Abu al-Hasan Muhammad bin al-Husayn yaqulu sami'tu Ibrahim bin Fatih yaqulu سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت ذنون المطري يقول خرجت يوما بكرة في مقابر عبد الله بن مالك wato ya tafi makabarta ne nan kullum muna maganar makabarta ne yake cewa wata rana ya fita ya je makabarta wata makabarta da ake ce ma Abdullahi bin Malik fara'aitu shakhsan kullama ra'a qabran ay munqasifan wa qafari sai na ga wani mutum koyaushe ga kabari wanda ya ribza sai tsaya akan kabarin nan idan ya tsaya akan kabarin nan sai ya maganganu faqasattuhu yace sai na bi shi ne kuma na ganshi na ganshi yana haka sai ne ta bin fa idza hiya sa'dun sai gashi wani ne da ake ce masa sa'dun al-majnun ne wanda ana ce ma uqala wal majani ko sai na ganshi nace masa fa qultu sa'dun nace sa'dun ne wannan qala sa'dun yace shi ne qultu ayyu shay'in taslaha huna yace me kace yi a makabarta قال إنما يسأل أما أسلأ من أنكر ما أسلأ يجي أنسا دي بايا رسول الله أنا غني سما وكدا أنسا شي da gani yace wanda ke mutum abin da nake yi shike tambayar me nake yi anan wanda abin da ne kawo su bai san ma menene anan ba shike tambaya ta me nake yi anan makabarta fa amma man arafa ma aslau fa ma la su'alu wanda ya san me nake yi shine ma'anar tambaya فقلت يا سعدون sai shi ya ce masa daga ba ansa tunda ya bada ansa ya ce ta'ala nabki ala hadhihi al-abdan qabla an tubliya ya ce zo mu je ne kuka a wadannan sababbin kaburrukan mu yi kuka a kan su kafin su rube mu masu kuka mu ruka masa Allah fata awwa ya ce a thumma qala al-buka'u ala al-qudumi ala Allah ta'ala aula bina min al-buka'i ala al-abdan ya ce ai yanzu ba maganan kuka ba ne mai kuka yanzu yadda za mu haɗu da Allah mu ko kuma haɗuwa da Allah ita ce ta tsanani shi ya fi akan mai kuka a kan jikin yaya rayukan suka isa wurin Allah shi ne babban magana ya ce fa'in ya kun inda ha khairun fa khairuha inda rabbiha aktaru min bilaha yace idan har waɗannan jikunkunan akwai alkhairi tare da su su riga sun isa wurin Allah da alkhairi to ai wannan alkhairin a wurin Allah ya bi masa akan magana rubewa ba jikin bane matsala wa yakun indaha sharrun fa sharruha inda rabbiha sharrun min bilaha fil qubur idan ko da ma rayukan nan sharri ne to ai sharrin su dake wurin Allah ya fi rufe wanda suka yi rubewar su ba shi bane wani abu ina fata an gane falaitaha turkat tubli fil quburi wa lam tub'at lil hisabi sai kai santa ina ma da za a basu su rubuta cikin kabarin ne ba za ta zo da su a ce mafi hisabi ba ai bala'in na nan gaba ba jikin bane matsala ya zanno yace mashi ya zanno innaka in tadkhulin nara fala yanfa'uka dukhul ghayrika aljanna yace ya zannu kaji in ka mutu ka shiga wuta to duk wanda ya shiga aljanna kai ba zai ba amfani komai ba idan dai aka ce an mutu kai wuta ka shiga to ti yawan yan aljanna ba zai ba amfani ba wa in tadkhulil janna in ko ka shiga aljanna to fala yadurruka dukhul ghayruka na wanda ya shiga wutan waje shi da kai da komai ba in kai ka samu aljanna ina fata gani thumma qala ya zannun wa idha as-suhuf nushirat yace to da wannan rana kaga ranan da za a buɗe littattafai a ce kowa ya zo ga abin da yayi ku duba aya ta ya ga shi ko wancan da ake cin mahu su sadun su kana sani shine mahaukacin da ake gani shi ke magana yake ga mazallun yana cewa idza suhufun wa idza suhufun nushirat kaga ranan da aka buɗe littattafai ha dan nan zaka ga abin nan wannan ayan kawai ya ga mana thumma fa wa ghawta billahi ma za yuqabiluni fi suhuf shi gudun da aka ga masa wannan aka ce wa idza suhufun nushirat sai ce wayyo Allah ka kawo agaji menene zai fuskance da ran nan a littafi na qala fa ghushiya ay alayya sai ya tune kai da ba ya tuba kudi aya sura da sai ya tune a makabartan nan falamma afaftu idza huwa yamsahu wajhi bi kummi yayin da na farfado sai na ganshi kawai yana goge man wato fuskata da hannu rigar da shi wannan da ake cewa mutum ya kakkafe man fuskata wa yaqulu ya zannun man ashrafu minka in mitta makana sahara yace wa zai bi ka daraja da ka mutu a wannan wurin yadda ka ji tsoron nan da a ce Allah ya kawo ka ka mutu da wa bi ka daraja yi shi ba yake ce amalar sai ina mata an gane to wannan shine abun nan din qala muhammad bin sabbah wa qara'tu ala qamis li sa'dun shi sa'dun din nan a rigar shi har a riga yake rubutu zaka karanta ana cewa ayn ya aynu fabti alayya qawlan tilaqi bidunu in tamullu min hal maaqi wanda bi masra'i faqad qudiya al amr wa nuhi ala alayya qabla al firaqi yake cewa aynu ya ayn yace ya idanuna fabti alayya qawlan tilaqi yace ki kuka saboda ni yace ki kuka saboda ni bidumu'in tamullu min hal ma'afi da wanda da hawaye wanda inda hawaye ke zuwa su ma sai sun gaji hawaye yana fitowa ta nan yana ji yana ji yace ki kukan da har inda hawaye ke ji sai ya gaji da ganin hawaye saboda yawan zubowa da suke wanda bi masra'i ki kukan mutuwa kaza ranar mutuwa ranar mutuwa rai da tana iya wannan ranar da ta yi kuka saboda mai ita yake cewa sannan faqad qudiya al-amru al'amari ya riga ya tsare an hukunta wa nuhi alayya qabla al-sirafi ki kuka a kaina kafin lokacin rabuwa ta yi ki kuka sosai to wannan shine magana ita da magana ta biyu bayan ya ya abun nan yake ba da labarin da shi Malik bin Dinar sun yake cewa wannan shiro su ne kawai lalle mara na saban wurin shi irin wannan aka kara cewa shi Malik bin Dinar ya tafi ya same shi ya ce masa kaifa haluka wa kaifa anta fa qala ya Malik kaifa takunu yake cewa kaifa yakunu halu man amsa wa asbaha yuridu safaran ba'idan la fala bila uhba ya gamu da shi a makabartar kuma ya kara tambayin shi ya ce mashi yaya halin ka yake فقال يا مالك كيف يكون حال من أمسى وأصبح يريد سفرا yaya halin wanda ya kasance ya yi yammaci ko ya yi safiya yana nufin tafiya doguwa bila uhba wala zadin babu wani shiri kuma babu guzuri wa yaqdumu ala rabbil adal sannan kuma zai fuskanci ubangiji wanda yake mai daraja thumma baka buka'an shadidan yayi kuka mai tsanani fa qultu ma yubkika yace me yasa ka kuka qala wallahi ma bakaitu shamsan ala dunya wala jazahan min al maut yace ba ina kuka bane dan kwadayin duniya ko kuma gadan hakuri game da maganar mutuwa lakinni bakaitu li yawmin madha min umri lam yahsun fi amali abinda kawai ya sa ni kuka ina kuka ne saboda wasu kwanaki na da suka wuce kuma ban yi aiki mai kyau a ciki ba abkani wallahi qillatu zadi wa bu'dul mafada wal uqbatu al yace wallahi abinda ya sa ni kuka shine karancin guduri wa bu'dul mafaza ga nisan tafiyar da za a yi wal uqbatul qu'ud ga hanyoyin da za a tsallaka ko masu wahala inna baina aydikum aqamatan mudarrasa masu wahala ko qu'udun mudarrasa la adri ba'da zalika asiru ila aljannati am ila an-nar bal sani ba bayan an yi wannan dogon tafiyar karshen tafiyar nan ni ina cikin yan aljanna ne ko yan wuta فسمعت منه كلام حكيم فقلت له sai na ji na ji magana mai hikima daga wurinsa sai na ce innan na sai ya zama nuna annaka majalun sai mutane da suna ta kai maukaci ne kuma mun ji maganar da kake yi fa qala wa anta qad ikhtararta bima ktara bima ktara bima ktara bihi bal dunya sai ma kuma ka rudu da abin da ƴan duniya suka rudu da shi zaman nasu annani majalunun وما لي جنة وكان هنا يتوالي موكشين ما لي دون موكا ولكن حب مولاي خالة قلبي وعشائي وجرى بين العم ودمي وعبد يتي صم الله تبارك وتعالى yace a kuɗa ya shiga zuciyata ya shiga ciki na ya shiga har cikin jini na duk ko ina tunanin Allah yake fa ana wallahi min hubbihi mashmashur ni kam saboda sai shi to da ko shi ko ta ina kulti ya sa'adun walima la tujalisu an-nasa wa tukhalifuhum fa aisha yaqul me yasa to baka zama cikin mutane kana cikanya da su sai ya ce haid amin la tijaniban kai yazunnu karaliba la tu'addil mu'akhiyan wa sadiqan wa sahiban qallib an-nasa ko قلب الناس قلب الناس كيف شئت تجدهم أقاربا يتشيه ya ce ka kyala mutane ka kyala mutane gefe daban kai ya zunno ka rayuwa saboda su tsammanin ka mai wata ne kawai ka rubu da su la tuwaddi la tuwaddi mu'akhiyar kada ka yadda kai soyayya da wani so na gaske irin waɗannan mutanen sadiqan wa sahiban ka dauke shi zaman ma wani sadi ana ka aiki zai yi qallibin nasa kai fa shi ta juya mutane duk inda ka ga nama tajiduhum aqarima za ka ga kuma da gwamnati da kula ko ta ila harbi take in ka shige su sai ka sha harbi ya dan fito a makabarta ne ya ƙara akhbarana muhammad قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن سيف قال حدثنا حمص عن عمرو قال حدثنا علي بن حميد عن إبراهيم بن جنيد عن عبد القدوس عن عبد الله الوارث عن عبد الوارث البقيلي قال دخلت البصرة لحاجة فإذا أنا بسعدون يحب في مربعة مربعة مربعة wato wata rana na shiga cikin wato ina ne na shiga basra wani wannan sai da tarar da wannan bawan Allah shi wanda ake ce masa adun ya har da kawabu yayi zaune wani wuri ya karau yana karanta wannan ayan cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim ila qawlihi shadid sai kai shadid shi wallam yazal yuraddiduha ila akhir an-nahar bai gushe ba yana maimaita ayan nan har zuwa yamma thumma rama bi tarfihi nahwa as-sama'i wa huwa yaqul sai ya daga kanshi sama yace wa huwa yaqulu azza alayya an yashghalu bi tijarati bi tijarati dunya azza alayya أن يشغلوا بتجارات الدنيا عن تجارات الربح بين يديك ثم عيسى يقول yake cewa mutane kan abun mamaki yana bani mamaki a ce mutane sun shagala da kasuwanci irin na neman duniya sun shagala daga kasuwancin da rabon shi riba shi na wurinka ya kalli mutane ga kawai duniya suka sa gaba yake cewa walau lam yakun shay'an wal maut wal bila wa tafriqu a'da'in wa lahmin mubaddadi لكنت حقيقا يا ابن آدم بالبكاء على نائبات الدهر مع مسعد مع كل مسعد سيقال بكاء yana cewa walau lam yakun siwal maut wal bila inda babu komai ga balkan adam sai mutuwa da zai yi sannan bayan haka nan yarjijjige wa tafriqu a'dha'in wa lahm mubaddal da yadda za a ce gabobin mutum a ganshi ya tsintsinke da za a je kwana bakwai makabarta a tono mutum a gani inda gabobin nan suka rarrabu suka tsintsinke wa lahamin mubaddale da naman shi da aka yi kasa da shi ya ce la kunta haqiqan ya bada adama bil buka ai da dan adam ka tantance take ta kuka kawai shin yanzu da ya tantance kawai kullum ka rika kuka ala na ibadid dahri ma kulli muslimin akan musibin wannan zamani akan kowane mutum ina fata an gane misali ko ake badawa saboda yadda su suka kalli nan ga wanda ake ce ma baiwa da hankali bari in ƙara ɗaya daga nan mu bari mu koma littafi ta akhbarana muhammad qala akhbarana الحسن قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن الحسين عن عبد الله بن خالد السوفي قال لما خرج هارون الرشيد إلى مكة akwai lokacin da harunun rashid ya ce zai tafi aikin makka sai ya ce amma a ƙasa zaya sai aka ce a yi shimfiɗu kawai zai ta takawa ƙasa zai ta tafiya sai mai shimfiɗa aka ya kai dar ila makka furisha lahu min jawfil iraqi ila al-haram lubudu ko mar'azi aka sanya masa tun daga inda yake daga iraqi aka shimfiɗa mai wasu irin abin nan kamar kafin ne ake ta amma da gashi a fiya lokacin ake su masu taushi yana takawa وكان حلف الله يحج الا راجلا يا رنتي ne bazai aikin haji ba wannan shekara sai aka ta a fasanada yawman ila milin wa qad tayba yace sai suka dan zauna wani wuri suka huta bai tukin da yawa tsakanin su da wannan suka da suka huta wa qad tayba ya gani fa ila bi sa'dun ai qad arada huwa huwa yaqulu sai ga sa'dun ya zo ya hada da shi yana ganin shi kawai fara zuwa masa wannan yace habib dunya tawatika alaysa al-maut yatika yace abil maut yatika alaysa al-maut yatika wama tasna'u bid dunya wa dhullul min yakfika ala ya talibad dunya da'id dunya lishanika fama adhaka ad-dahru kaza kama adhaka ad-dahru kaza kad-dahru yujika abin da yake maka kenan yace ya kai wanda ya shirye duniya yana ma duniya ado yace habib duniya da wasika ka dauka duniya da ka goma yadda kake so alaysa al-maut yadika mutuwa kuma ba za ta zama ba daga baya yace fa ma tasna'u bid-dunya menene za ka yi da wannan duniyar wa zullul min yaqika bayan kuma in zuwan wannan abin ta ishe ka haka gwada tsawon abin nan din ya ishe ka mil guda ya ishe ka haka ma abin nan ya ishe ka ala ya qalibat dunya da'id dunya li shanika yace kai ya kai mai neman duniya ka tsale duniyar nan kai abin da ke gaban ka kama adhaka dah kama adhaka daharu kamar yadda zamani ya sa ka kai dariya yau kana jin daɗi kaza ka daharu yubika aka gobe ma zai saka kuka kuma in dai wannan duniya ce a fa shahikar rashid shahfatan sai ko rashid da yaji wannan magana su suna jin gaskiya ya ko saki wannan magana malam da yaji ta sai su ne alai hatta fatat salatu salatu salawat har sai da salloli guda uku suka wuce su bai bazo ba ne ba ko daga ba to jin wannan kalmomin da yi wanda ake gani a mullan alayi ta halin wannan duk saboda dai mu dan gane yanda magabata ke kallon wannan tsari yanda suke kallon duniyar nan dan haka mutum kada mu ga bari sai mutuwa ta zo bai gane abin da ake so a gane ba a lokacin nan kuma komai ya rikice Allah tsare to sai mu dawo da tabon ko na na eh wallahi haka ne haka ne malam bashir ita su kara wallahi gaskiya ne gaskiya ne kai kawai su abu su a yi suna tuna mutuwa da yace in dai game da mutuwa kuke kuka ku kara ya ce wallahi da kun san abin da na sani to da dariya ku ta zama yar kaɗan kukan ku ne mai yawa ya ce kai da ba za ku ma iya zama ku ci abinci ku ji daɗi ba ko ku zauna da matan ku ya ce ai ma gaba ɗaya ma ya ce da tashi za ku dora hannuwa bisa kai ku shiga cikin madina ga lungu-lungu kuna yi kuna kuka kawai ai malam matsalar ce ba a gane inda za a ba da muna gane abun su yanzu nan da suka shi yasa shi yayi mana gudu gudu ne sai ta dogon magana ba dan duk abin nan da yake magana gani yake ba tuna mana kawai yake mun karanta da ma mun sani yanzu saboda haka sai yi akan nukta nukta kamar kai ne kana nan kawai kana yi tsaye tsaye shi yasa ba ma ba dogon magana akan abu kai tsaye to yake tabo mana zukata kawai saboda mu wannan yanzu da na karanto nan ku duba wanda aka sa a cikin majalu ne majalu wannan mai magana duka da ake magana yana waɗannan to akwai su da yawa nan nan ba abin da su bane karshen da wata rana da mu zamu karanta ne ku ji Allah ta mana da rai wannan su ne uqalaul majani da ake magana misali ne to aka dauko na wannan na sa'adu da za ka ji su da yawa to haka su to shi ne na kwana sauran kanan masarri ya da Allah ya muke mu da mu tsare abubuwan da ke cikin abun nan ma sammul malaikatu ruhal mu'min ko Allah sai سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحاسب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد ان السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه سجلا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتعت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حفظ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون